الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا juma'a hudu ga watan rabi'un thani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da 26 ga watan tara shekara ta 2025 to ci gaban karatun wannan littafi mai albarka na alfiyatul usul na al'allama shekhu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na 21 darasin da ya gabata malin ya yi bayani akan wato al'amuru umarni da yake zuwa a nassi cewa umarni kashi biyu ne akwai haƙiƙi wanda zai zo bisa ga haƙiƙa shine wanda zai zo da lafazin if'al ko kuma sauran asiyag waɗanda muka yi bayani a kansu a wancan karatun to hakan kuma yakan zo ta fuskar majazi ga nassi yana ɗauke da lafazin umarni amma kuma ba umarnin ake nufi ba wasu ma'anonin ake nufi daban wanda shi ake kira da almajazu tumala ya ambata mana kaman guda hudu akwai al'iznu akwai al'irshadu akwai atta'adibu akwai attahadidu wanda duk mun ji misalansu e to za mu tashi a baiti na 130 da mala yake cewa taswiyatin ihanatin ikirami takwini nau ta'jizi zil khisami وللتمني والدعاء احتقار في كلها على المجاز جار للإذن بعد الحظر عند الأكثر فانتشروا واصطادوا فزورها ذكر فانتشروا واصطادوا فزورها فزورها اذكري wannan alif ɗin kenan kaga sai an yi abin nan ɗinta saboda wazani fantashiru wasɗadu fazuru hazkuri to a shehu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da bayani akan wasu ma'anoni da umarni yakan zo saboda su ta fuskan majazi sai ce umarni yakan zo yana nufin taswiyatin wato daidaita daidaita al'amari ko hukunci shine a taswiya kamar faɗin allah ta'ala ga 'yan wuta fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum hmm? no. Allah ya ce to ko dai ku jure ma azabar da ake muku ko karma ku jure duka dai ɗaya ne mm. to kaga umarnin cewa fasbiru mm. nan ba ana ce ba ana nufin wai su yi hakuri bane mm. ana nufin da hakurin da rashin hakurin duka ɗaya ne babu wani bambanci saboda hankurin ba zai amfane ku ba rashin hankurin ma ba zai amfane ku ba gane yauwa tunda ko kun dama amfanin haƙuri shine saboda jiran lokacin da musiba za ta gushe ita kuma wannan azaba ba za ta yanke ba saboda haka hankurin naku bai da wani amfani an gane da ce akwai lokacin da wutan za ta daida kunar ku to sai zama hankurin naku ya yi amfani zuwa wannan lokacin to amma babu na fatar an gane haka rashin hankurin ba zai sa a fitar da ku ko a sassauta muku ba wannan taswiya ne ko ku yi hankurin kamar an ce ko ku yi haƙuri ko ka ku yi haƙuri duka ɗaya ne an gane sawa'un alaikum ba wani bambanci haka ihanatin umarni yakan zo saboda wulaƙantawa ana son a wulaƙanta wanda ake son a bashi umarni kamar faɗin Allah ta'ala zuk innaka antal azizul karim eh ka ɗanɗani azaba eh to kaga cewa ya ɗanɗani azaba ai ba umarni ake ba umarni ake bashi ba a gani yawwa wulaƙantarwa ne eh tunda ko ya ɗanɗana ko kai ya ɗanɗana dai cikin azaba yake sau da haka ba umarni ake bashi ba an faɗi haka ne domin a wulaƙanta shi an gane saboda ko ba ba shi umarnin ba dai zai sha azaba ɗin zai samu azaba to haka ikirami umarni yakan zo saboda girmamawa eh kamar faɗin Allah ta'ala udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun to kaga udkhulul jannata wannan girmamawa ne gane? eh ba wai umarni ake ba su ba a girmamawa girmama su ake yi don a nuna cewa sun kai ga wani matsayi da sauransu irin su udkhuluha bi salamin aminina ku shiga aljanna tare da sallama kuma kuna masu samun aminci shi ma nan duka ba umarni bane takarimi ne an gane ko yauwa kamar saboda ko a ce su shiga ko ba a ce su shiga ba za su shiga an gane yauwa saboda aikinsu ya riga ya hukunta cewa su 'yan aljanna ne na batar an gane to an faɗi haka ne don a nuna yadda da su da kuma girmama su da sauransu to irin wayannan ayoyin suna nan da yawa amma za ka ji ana tafassara su da ma'anar umarni ai ba umarnin ake nufi ba takawini haka umarni yakan zo saboda nuni kan samar da abu eh amma ba ana nufin umarni a zahirinsa ba irin su kun fayakun to kaga kun ai ba umarni ba ne inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun an gane eh to ai ba umarni Allah yake bashi ba an gane eh ba wai Allah in yana son wani abu ya kasance zai ce masa kasance sannan zai kasance ba na batar an gane a'a kawai kawwanar da shi zai yi eh kawai zai samar da shi ne ba wai sai ya ba shi umarni shi kuma ya umartu da wannan umarnin sannan zai zamo ba an fahimta kamar faɗin allah ta'ala kunu kiradatan khasi'ina can ashabu sabti da aka ce musu to tunda kun saba dokan Allah da sauransu to ku zama biran ramana kuna kaskantattu da shi ma ya ba umarni ba ne don in ka ce umarni ne sai ya zan kamar da kansu su suka koma biraran bisa zaɓin kansu kamar in ka ce mutum ijili sai ya zauna kaga da kansa ya zauna ba kai ka zaunar da shi ba a gane? yauwa to da Allah ya ce kunu kiradatan ku zamo birarra sai suka zamo an gane to sai ya zamo kenan Allah ya ba su umarni su kuma sun umurtu sai suka koma bin rarra da kansu wannan kuma ba haka ake nufi ba na batar an gane eh ma'ana kawai Allah cewa da su kunu datan to kawai sai suka zamo ba tare da su sun karbi umarnin daga Allah ba to wanda ana kiransa da al'amru takawini eh an gane auta ajizi auta ajizi zil khisami haka umarni yakan zo don a nuna gazawan abokin husuba eh kaman can faɗin Allah ta'ala fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi to kaga fa'atu bi sura kaga a zahiri umarni ne ta ba abin da ake ba su ba ba wai ana nufin wai ana ba su umarni su je su kirkiro ta sura ba wadda take irin ta alkur'ani ba haka ake nufi ba saboda mi ko da an ba su umarnin ba za su iya ba to wannan nuna gazawa ne don a nuna gazawansu ne saboda ko a faɗa ko kar a faɗa ba za su iya kawo wani abu irin alkur'ani ba an gane ko? eh to wannan kenan to yana nan da yawa irin su kunu hijaratan au hadida to ai ta'ajizi ne eh kwarai da gaske irin su fadra'u an anfusikumul mauta to in kun isa ba sai ku tunkuɗe mu kawunan ku mutuwa ba kaga ba za su iya ba walit tamanni haka umarni yakan zo saboda guri fata kamar faɗin imru'ul qaisi ala ayyuhal lailu tawilu alanjali wato wani yanayi ya shiga sai yake fatan cewa yana ganin kamar dare ya yi masa tsayi sosai ke cewa kai dare ba za ka kuranye ba haka to cewansa alanjali ba umarni yake ba daren ba fata yake guri yake yana tamanni ne haka wadda'ai umarni yakan zo saboda ta hanyar addu'a eh irin su rabba na gafin lana eh to kaga a zahiri umarni ne tunda ya amfani da siga if'al to amma kana ba Allah umarni to wannan kaga addu'a ne eh an gane yawwa kaman ka ce ya Allah ina roƙonka gafara eh to na ƙarshe shine ihtiqar umarni yakan zo saboda wulaƙantarwa don an nuna wanda ake ba umarnin an wulaƙanta shi an gane yawwa kamar wato faɗin bokayen da fir'aunu ya gayyato don su yi mukawama da annabi musa alaihi salam to da suka zo suka ga abin da ya fi nasu sai suka sallama suka miƙa wuya to sai shi fir'auna sai ya musu barazana cewa zai ɗauki mataki a kansu suka ce to ka ɗauka mana faƙaɗi ma an taƙaɗi to yau me ma za ka yi je duk abin da za ka yi ka yi to wannan gaga ta haƙiri ne wato sun rena abin da zai yi nan sun rena abin da zai yi kenan ko to shi ne faƙaɗi ma an taƙaɗin to ai ba abin da ma za ka iya yi je ka yi duk abin da za ka yi to wannan wulaƙanta wulakantawa ne gare shi da nuna cewa ko da zai yi wani abu to wannan abin su a wurinsu ba komai ba ne to fi kulliha cikin duk waɗannan ma'anonin da aka faɗa tun daga al'izinu da ya ambata a farko har zuwa wannan na ƙarshe sai ce jar ma'ana jarin ya gudana ne alal majazi bisa ga majazi ba bisa ga hakika ba duk ma'anonin nan to umarni ne ya zo ta fuskan majazi ba bisa ga hakika ba amma shi wancan na farko to shi ke zuwa kan me kan hakika ko to wannan iya abin da shi malam ya kawo wasu kuma sun ambaci abubuwa dai sama ga haka amma dai waɗannan su ne suka yi shuhura to sai ce lil izni ba'da al-hazri inda al-aksari fantashiru wasqadu fazuru hazkuri yace lil izini umarni yakan zo saboda izini shine halattawa wanda an faɗi hakan a baya shine ma na farko to wani zubin yakan zo ba'dal hazri bayan hani indal aksari a wurin gun malamai mafi yawa mafi yawan malamai sun tafi kan cewa idan aka hana abu sannan daga baya kuma aka zo aka halatta shi aka yi umarni aka nuna cewa ai an halatta muku ku yi wancan abin da aka hana muku to wafi yawan malamai sun tafi kan cewa wannan umarnin na izini ne ma'ana na ibaha ne an gane ba na wajabci ba ne ina misali shine fantashiru ko yawwa fa'iza qudiyatu salatu to kaga kaminta sai da aka yi hani aka ce wa zarul bai'a kaga hani ne ku daina saye da sayarwa to kuma daga baya sai aka dawo sai aka ce fantashiru fil ardi kaga sai aka yi umarni wancan abin da aka hana sai aka ce yanzu ku je ku yi shi to sai mafi yawan malamai suka ce to fantashiru ɗin nan na halacci ne baya nuni kan cewa misali dan an sallame sallar juma'a dole ne kowa sai ya je kasuwa dole sai kowa ya je ya bude shago ba haka Allah ke nufi ba eh ana nufin an halatta muku to wasu mafi yawan malamai sun tafi akan haka wasu kuma sun tafi cewa a'a akan wajabci ne akwai waɗanda suka ɗauki wannan aya ala zahiriha cewa lallai in an gama sallah ta juma'a to ka je ka ɗanyi wani abu na kasuwanci ko da na minti biyar ne kamin ka koma gida wasu kuma suka ce a'a ba za a ce a wato a ɗauke shi kan wata ma'ana ba kawai sai ya koma a kan yadda yake a asali an gane ma'ana kamin hanin me hukuncin abin shi za ka kalla yauwa kowane iri ne ma in haram ne in wajibi ne in ma menene ne to kamin a hana sai aka zo aka hana bayan an hana kuma aka zo aka aka yi umarni aka nuna an halatta to wannan umarnin da ya zo daga ƙarshe to sai ka maishe shi ga ma'anarsa ta farko kamin hali su alhafiz ibn kasir su al'aminu shankiti duka akan wannan akan wannan suke akai yawwa saboda haka yanzu kamin a hana saye da sayarwa menene hukuncin saye da sayarwa to sai ya zama fantashiru fil ardi halat eh to wannan shine haka nan wasadu ko cewa ku je ku yi farauta eh fa idza halaltum eh Allah ya ce wa idza halaltum fasadu in kun yi tahalluli to ku je ku yi farauta to shi ma kaga wannan ai yazo ba adan nahayi ne gaira muhillis saidi wa antum hurum to sai su mafi yawan malamai sai suka ce fasadu din nan ailil ibaha ne ba na nufin in ka gama aikin haji lalle sai ka je ka yi farauta ba kamin ka dawo gida a'a halatta ne kana iya kai farauta kana iya kuma kami eh kana iya kai zaman ka ko to haka hadisin kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha annabi ya ce da na hana ku akan ziyartar kaburburra farkon lamari annabi ya hana a ziyarci makabarta amma daga baya kuma sai annabi ya ce fazuruha ku je ku ziyarci makabarta sai suka ce fazuruha din nan ailil ibaha ne to wannan yana cikin abin da ya sa su su alhabiz ibnu kasir ya zan ra'ayinsu ya fi ƙarfi yauwa saboda idan muka ce nan fazuru halil ibaha ne sai ya zamo kenan zuwa makabarta ba sunna ba ne mubahi ne wanda kuma kaga nusus da dama sun zo suna nuna mi sunnancin cewa aje a ziyarci makabarta saboda a tuna da mutuwa a tuna da allah a samu ƙarin imani da sauransu yau to sai ya zamo kanin hanin me hukuncin ziyaran kabari kamin hani menene al'asulu a kamin hani kamin a hana ziyartar menene asali eh eh ku gane karatun ba kenan ba ya ce kun tuna haitukun ba to kamin ya hana me hukuncin ziyara ya yi hani kuma? to duk hukuncin da a ce shi za ka ɗauko ka ba fazuruwa a wurinsu suka ce fazuruwa ya nuni kenan kana hani ziyartar kabari sunna ne a gani sunna ne cikin kaddara Allah kauniya amma sai annabi ya hana domin cewa ya hana to ai ba za ka hana abin da yake ba an kwadaitar a yi ba duk sanda ka ce ka hana a yi kaza to abin nan ka yi umarni a yi kenan ko ba haka ba to in ba ka yi umarni a yi ba menene fa'ida hani dama kan me ake hani kan abin da aka yadda mutane su yi kuma aka kwadaitar da su to yanzu cewa fazuru ha kenan ya koma akan asali ya koma kan sunna kenan sai zama wannan umarni na sunna ne na nuni ne akan istihbabi mai karfi ba na ibaha ba to abinda su mafi yawan malamai suka tafi a kai kenan to shi ne ya ce uzukuri wato sai ka ambace wannan wannan cikon baiti ne ma'ana sai ka ambace wannan a matsayin misali akan su jumhur na al'ulama da suka ce wato al'amuru ba'ad al-hazri ya dullu alal ibaha sai suka kafa wannan ka'ida cewa umarni bayan hani to yana nuni akan halacci su kuma waɗancan suka ce za a koma ne akan asali suka ce ya dullu alal asali kablan na hayi sai a mayar da shi zuwa ga asalinsa kamin hani ina ba an gane yawwa don cewa annabi ya hada ziyartar makabarta kenan ya nuna asali kenan ba haramun ba ne ko to wannan shi ne eh to kusan fahimtar tasu ta ɗabi ta jumhur ƙarfi a nan to sai mu kwana a nan don mun dawo sai mu tashi a kan waktalafu to duka dai wannan ci gaba ne akan abubuwan da suke da alaka da shi umarni za a yi bayani idan aka yi umarni da abu shin wannan umarnin yana nuni lallai lallai lokacin umarnin nan sai an zo da abu ko ko yana hukunta a iya a yi jinkiri to shi za a tattauna kai eh an gane yauwa da aka ce ku yi aikin haji shi yana nuni lallai lallai in ka samu dama to sai ka je koko kana da damar ka bari sai sanda ka tashi kila wata shekara ko wasu shekaru to shi za a yi bayani akan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah